أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da na nisa ina muku sallama irin ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin iziya wanda a yau shine halkan mu ta 34 kuma za mu tashi farkon fasali da yake cewa faslun raka'atul fajri ragibatun a farkon wannan fasali za mu tashi wanda malai yake cewa faslun rabiwa raka'atul fajri raka'atul fajri ma'ana sallolin da ake na bayan hudu alfijiri shine raka'atul fajri raka'atul fajri ragibatun yace abun kwadayi ne tabtakiru ila niyyatan kuma tana buƙatuwa zuwa ga niyya ta khussuha da take banta da ita ma'ana yana nufin ita tana daga cikin waɗansu abubuwan da ake yin kwaɗayin samun ladar su tana da ma'ana fadala da yawa ciki ita wannan raka ta alfajir din kuma tana buƙatar niyya wacce take banta da ita shine kenan in mutum zai yi sallar ta raka ta alfajir amma bai niyya ba to kenan ba za ta isa mashi ba kenan sai ya canza kenan saboda haka tana buƙata sai an yi niyya gari ta sannan sai malai cewa wakatawa lokacinta ba da tsilo ilfajiri bayan huduwa alfijiri shine lokacin ita wannan sallah ta raka ita alfajiri din saboda ka idan mutum ya yi ta kamin lokacin alfijiri ya hudu to ba ta yi ba shi ma an fahimta sannan kuma kamar yadda aka sani ana cewa an fi so mutum in zai zo masallaci daga gida sai ya yi raka ta alfajirin kuma wasu kuma suna cewa kuma mustahabi din dai ne dai mutum ya zo fajiri sai ya zo masallaci sannan sai ya yi wallahi da ya'lam amma dai koda daga gida misali alfijir ya hito to kamin ka fito ka zo masallaci sai ka fara yin wannan rakata alfijir din can cikin gida ɗakin ka sannan ka zo masallacin wannan yayi a sannan kuma ana cewa idan da mutum zai zo masallaci ko da ka zo masallaci sai kai wannan rakata alfijir to koda baka yi tahiyatul masjid ba an sani akwai tahiyatul masjid yana tunanin kila zai mana magana sunan gaba to kana iya sai ka fara yin wannan rakata alfijir in ka yi ta matsayin niyabatan anha ma'ana niyaba daga ita yake masjid din shikenan ka haɗe kai da rakatul fajr din da kuma tahiyatul masjid duk ta isa musu gaba daya ita wannan rakatul fajr din sannan sai mana yace wa man dakhala al-masjid wanda ya shiga masallaci fa wajada al-imama sai ya sami liman yusalli subha yana sallar asuba talakahu ma ya basu su wadannan rakatul fajr din wa dakhala ma'ahu sai ya shiga tare da ainihin shi liman din ma'ana shine a mutum ya zo masallaci sai isko liman yana yawatan an tayar da sallah to to shine sai ya ce to koda mutum kuma baya jin tsoron koda yana ganin misali kamar yanzu kana iya ai ka yi wannan rakata alfajir din kuma ka zo ka cimma liman ba tsire ma da raka ko daya in dai cikin masallaci ne ka shiga ka isko su an yi hakan to kawai ka bar su rakata alfajir din shikenan sai ka bi liman din kurum an fahimta to wannan shine sannan a to wannan shine abinda malai yake magana a sike na sai shiga ayi sallar asuba kawai sai ya dakatar da su wadannan raka ta alfajir ne sai malai ce amma wa in uqimat wa in uqimat alaihi salatu idan an katsaye da sallar asuba ta gare shi mutumin wa huwa kharijal masjid yana wajen masallaci fa innahu yarka'uhu ma to shi yana yin ruku'in su mana yana yin su wadannan raka ta alfajir din malami ya khab matuƙa bai ji tsoron fawata raka'atin kucewar raka'a daya ba fa yana kafa zalika in yaji tsoron haka da hala kawai ya shiga sallah mal imami tare da liman wato nan shi kuma abinda malai yake magana wato shine idan an ka tsaye da sallar asuba amma ko da an ka tada sallar kai ba cikin masallacin kake can azu ya faɗa maka ne in kana cikin masallacin ne sai an ka tada asuba amma yanzu kuma sai ya zama kana waje ne ba cikin masallaci kake ba an gane kamar kila kana waje nan cikin farfajiyar masallaci ne ba kana cikin cikin masallaci ba sai an ka tayar da sallah din to anan wajen kana da dama in dai ka tabbatar da cewa kana iya kai wannan raka'a ta alfajirin kuma ka gama su ba tsere ma da raka'a ko ɗaya ba to sai ka maza sai ka fara da kace alfajir din idan ka fara yanzu shikenan sai ka bi liman din sai ka tashi ka bi shi din sallah din amma in wajen masallaci ne amma in cikin kake can cikin masallaci to ba a yadda ka tsaya yanzu ba sai dai ka bi liman din kawai to wannan shine a a to wannan shine abin da malamai suke magana din sannan ana cewa kamar yanzu misali kamar ga wancan idan ya zan a kamar wato mutum bai yi su ba kamar irin wannan ne ya zan ka isko liman ya riga yayi kana jin tsoron kuma a tsere ma da wata raka'a sai ka bi shi din baka yi sura ka ce fajirin ba to an ce in mutum yana son ya ranka ba laifi yana iya rankawa din amma sai rana ta fito fa aka ranka su ma'ana sai bayan rana ta fito kuma ta dago sama daidai sar da ya halatta a yana fila to wannan lokacin mutum yana iya ranka sura ka ta fajir din waɗanda bai samu damar yi ba sannan sai malai ya ce wa yustahabbu an su an ya qara'a fihi ma ya karatu a cikin su bi ummil qur'ani faqat da fatiha kadai ma'ana fatiha kawai dai mutum zai karantawa haka an kaso mutum ya karanta fatiha kawai ba sai mutum ya karanta sura ba amma kuma ana yi watan wani ruwaya daga imam ghazali yake cewa wato duk wanda ya karanta a cikin rakata al-fajr ya karanta da alam na sharaha da kuma alam tara kaifa ma'ana raka a farko alam na sharaha a tabi kuma a karanta alam tara kaifa to wannan hannun makiya ne za su takaito gare shi ma'ana makiyan shi ba za su iya samun galaba gare shi su cutar da shi ba wannan haka imam al-ghazali aka samu da gare shi a to wannan shine wannan rakata al-fajr tana da karfi kwarai da gaske tana da matukar muhimmanci tana da lada mai yawa to sannan sai malam zai mana magana akan salatu duha shi kuma sallar da ake da hantsi malam ce faslun rabewa salatu duha sallar duha shine wadaha da ake da hantsi kenan mustahabbatun mustahabbi ce wa aka saruwa mafi yawanta samanu raka'atin raka'a takwas ne wato sallar duha mustahabbi ce a yi ta wato shine mutum ya yi sallar nafila kamar irin da rana irin bayan lokacin da sallah ya ta halatta a yi ta nafila ɗin kamar dai da bakin karfi tara zuwa sama ɗin kenan to shine kuma mafi yawan ita sallar ta salatu duha ɗin wato shine a raka'a takwas ne mafi yawa amma in matsakaita an ce tsakiyar ta shine mutum ya raka'a shidda kuma karamci raka'a biyu ma'ana kenan dai da bakin raka'a biyu zuwa takwas don mutum yana iya yi kana iya biyu kana iya hudu kana iya shidda kana iya takwas wannan shine a to ita salatu duha kenan sannan sai ya ce wa tahiyatul masjid ita kuma sallar gaisuwar masallaci wato shine wahiyar raka'ata ita raka'a biyu ce kabla an yi jinsa gabanin mutum ya zauna kuma wala ta futu ba ta kucewa bil julusi da zama din abin da yake nufi shine wato duk sanda mutum ya zo masallaci akwai sallar da ake ce mata hiyatul masjidi mustahabbi ne ana so a yi ta kamar yanzu misali in dai kana da alwala amma fa kuma ya zama lokacin da ya halatta ne a yi sallar nafila an gane kamar yanzu kana da alwala sai ka shiga masallaci to idan ka zo masallaci to a wannan lokacin in ka shiga to kamin ka zauna to ana so ka yi sallar nafila raka'a biyu shi ake ce mata hiyatul masjidi in dai kana da alwala amma amma in baka da alwala shi kenan ba sai kayi ba amma in ya zama kuma sai bayan ka riga ka zauna sai ka dan sai ka manci baka ba sai da ka zauna sai kawai ka tuna kana da damar da zaka iya tashi kuma sai ka yi din shi yasa ya ce wala ta futu ba ta kucewa amma bil julusi da yanzu amma idan ka koda ka riga ka zauna kana iya tashi sai daga baya sai ka sai ka tashi sai ka yi din wannan shine a sannan sai mala ya ce bayan wannan kuma wa qiyamu ramadana haka nan tsayo watan ramadana ita ma ana so musahabi ne wato sallar tarawihi kenan ko shine ake cewa sallar tarawihi wasu kuma su ce sallar asham to wannan sallar dai mustahabi ce ita ma ana so a yi ta sama tabbata tana da fadala ita ma mai yawa shine wa qiyamu ramadan da tsayi watan ramadana wa huwa 23 rak'atan ita raka'a 23 ce bi shaf'i wal witri gami da shafa'i da witri amma kuma ya danganta dai ba dole sai 23 dai ba ana yin 17 ko kamar yadda za ka ga mafi galiban ana yi hakan ga raka goma sha bakwai har gami da shafi da wuce duka ana iya yi din wannan ya danganta dai a mutum da ya zama dai yana kokari da yana yi din ko 20 da ukun kai ko sha bakwai din koma kasa da haka ya danganta ka dai dai kokari ya zama ka ci ai ka dai kokari ya zama kana dan kokari kai ma kana gabatar da wani abu ciki din to kuma ita ga ka'ida inda so samu ne ma an hisu a yi ta mutum ya ta shi kadai ma cikin gidan shi sai ya ana ganin cewa in an kace kuma kowa ya gida ne kamar mutane gaba ɗaya masallatai za a bin masallatai haka nan fanku ba a yanko mai ciki to to yan haka nan ana gudun haka nan to ba laifi bane don an haɗu a masallaci saboda asalinta da makocin manzo Allah sallama ba fitowa yake yi ana ana yanta a jam'i a masallaci din ba kamar yadda aka riga aka ruwaito yana na cikin wadda malik da sauran littafai na malamai na hadisi sun ruwaito cewa manzo Allah sallama ya fito ne wata rana dai so daya yayi sallar jama'a suka bi shi ya fito ga na biyu cikin azumi din an ce to ga na uku ne sai bai fito ba sahabbai sun taru suna jiran amma bai fito sai bai fito ba sai ce ai abin da yasa saboda yana gudun gar a farlanta masu ita shi yasa bai fito ba to daga nan manzo Allah bai sake yin jami'i ya ka dai kowa ya sallata shi kadai duk abin da ya kaiwa har manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da na baka siddiqu shi ma ya hawa khalifanci ya kare shi ma kowa shi kadai ka salloli ne ba a yin sallar tarawih a yi jami'i sai lokacin sai da Umar ne da ya zo masallaci sai ga jama'a suna ta kokari kowa na sallar shi kadai to aka ce shine sai ya hada musu ya ce to ai ko ya kamata ya ya hada su zankin jam'i ya sa musu liman ubayy bin ka'ab sai ana ci gaba da yin sallar din an ce shi ma bayan kwana uku sai fito ko da ya fito sai isko ana ta sallar ta yi kyau kware jama'a suna ta yi ana ta kokari ga limamin nasu ana yana jagorantar su to nan da yawa magana nan tashi yake cewa ni'matul bid'atu hadhihi ma dalla da wannan bid'a to wannan shi yasa malamai suke cewa tana daga cikin bid'o'i masu kyau sallar tarawih da haka kenan wanda yake cewa sai sai abinda annabi yayi to manzo Allah sallama da ya bar duniya ba a yin sallar tarawih jami'i tana daga cikin bidoyi masu kyau to wannan sallar tarawih din wato haka take ana son a yi ta kuma an fi so mutum shi kadai da in dama in kuma mutum ana ganin za a bar wato masallatai haka nan to ba komai sai a sai ko sai a zo masallacin ayi sannan sai malai ce was salatu haka nan da yin sallar nafila qabla zuhuri gabanin sallar azhar wa ba'dahu da bayan sallar azhar din wa qabla al-asr da gabanin sallar al-asr amma ita la'asar ba a yi bayan an yi ta shi yasa ce kawai la'asar da gabanin sallar la'asar wa ba'ad al-maghribi da kuma bayan sallar maghriba wal isha'i da bayan sallar isha'i duka ana yin salloli na nafila sai malai ce amma wa laysa fi zalika tahdidun ba iyakan cewa a cikin wannan bal yusalli bal bare dai yusalli yana yin sallar ma ta yassar lahu abin da ya sauka gare shi wato mana shine waɗannan sallolin da anka ce a yi bayan sallar azhar ba dole sai raka'a biyu ɗaya ba kana iya yin duwa da kaka iyawa kana iya raka'a biyu bayan sallar kamin sallar azhar din kuma kana iya yin watan hudu ko shida ya danganta daga kokarin ka kamin sallar azhar da kuma bayan sallar azhar din shi yasa ce a watan wasalatu sallah qabla zuhri da yin sallah gabanin sallar azhar kamin ayi sallah kenan bayan lokacin yayi wa ba'dahu da kuma bayan shi ma'ana bayan kai kana iya yi bayan kamin ayi kuma kana iya yi bayan an gama kuma ka tashi ka kare ko raka'a biyu ko hudu ya danganta daga yanda kake iya yin kokari din sannan wa qabla al-asr gabanin sallar al-asr shi ma ya sallar nafila ko raka'a biyu din ko hudun ko shida ko dai nawa kaka iyawa din shi ma amma ita al-asr bayan an gama to ba a yin sallar nafila ita bayan sallar al-asr din sannan yace wa ba'da al-maghrib da bayan magriba shi ma dan ƙara sallar magriba shi ma sai ka tashi ka ƙara sallah ta nafila ko biyu ko hudun shi ma ko dai nawa dai duk abin da ya sauka gari ka sannan wal isha da bayan sallar isha shi ma sai a tashi a nafila din duka to wannan shine abin da malaki magana sannan sai malam zai mana magana akan shi kuma sujada ta karatu na alqur'ani ya ce wa sujadatu tilawati sujada ta karatun alkur'ani wato shine ma'ana yana karanta shi ma musabe ya ce wa sujadatu tilawati haka nan da yayin sujada ta karatun alkur'ani lil qari'i ga mai karatu wa qasidil istima'i da mai nufin sauraren karatun ma'ana wanda dama ko can zaunawa ne kawai don dai ya saurari karatun ba wai a bi ne zai zai ya wuce kurin sai ya ji an karanta aya wadda take magana akan sujada din ba shi yake nufi ya ka abinda annan wato shi mai sauraren ya zama dama kawai ya zauna don ɗaya sauraren karatun idan ya zauna don ɗaya sauraren karatun to wannan ya yi an fahimta duk da ke zai ƙara mana bayani nan gaba sannan za ka yi sujada amma ya zama kawai za ka bi ka wuce ne kawai ka ji ana yi to ba sai ka yi sujada nan wurin ba sannan kuma saboda akwai sharuɗa na shi mai da shi mai sauraren da shi mai karatun duka kowanne yana da sharuɗan da watan aka son a sanya shi mai saurin karatun nan ya zama da makocin ko da ya zauna da nufin saurin ya zauna kocan ba don ɗaya yana wasu harkoki na shi kawai sauci ne kama shi ba shi mai karatun kuma ya zama mai tsarki ne an fahimta in ya zama shi mai karatun ba ya da alwala to kai mai saurari din ba sai ka yi su daɗin ya kawo na mutum da ba ya da tsarki shi a lokacin an fahimta da haka an watan an shirya shi mai karatun kada ya wannan sujada din ta tilawa sai in yana da alwala an gane sai in yana da alwala shi mai yin karatun alkur'ani sannan zai yi sujada din idan ba ya da alwala idan ya kawo wurin sujada ba sai ya yi kawai sai ya wuce wata shikenan watan kuma ya zama tufafin shi tsarkakakku ne sannan kuma ma'ana kenan ba ya da kabasi kenan kuma ya zama yana da ya su cuta al'aura ta an fahimta kuma ita wannan sujada din da aka ce a yi ta ba a yi mata harama wato shine ba sai kai iyaka dai kawai kai kabbara kullum ba sai kai wata niyya ba ma'ana wani kalar abu daban-daban ba shine ke nufi iyaka dai da ka kawo garita kawai za ka yi wannan niyya ta kabbara ka kullum sai dai kai kabbara shi kenan sannan in ta taso kuma in ka taso ba sai kai sallama ba an gane yawwa idan kana karatu kuma misali in kamar da tsaye ne kaka karatun to in ka taho direct zaka wuce zuwa ga sujudar ka ba sai ka zauna ba sannan kai sujudar ba a inda tsaye ne kake karatun kawai sai ka wuce din kuma ko da cikin sallah ne kake sai ka karanta a sura wadda adda ita wannan sujudar din ta tilawa to sai ka sai ka ainihin watan yi wannan sujudar din in ka yi sujada kuma sai ka taso sai ka dan ci gaba da karatu sannan daga ba sai ka yi ruku'i ka ci gaba da sallarka ko da cikin sallah ne ana karanta watan sai an yi wannan ana yin wannan sujada din ta tilawa din a to shine nan malam zai ga mana shi kuma nan kaga in ka kula waɗannan da su ne sharuɗa na shi mai karatun ba na mai saurari ba na mai karatun ne nan ne kawai ya zama watan yayi ne watan ya kasance yana da tsalki yana da alwala kenan ya kasance kuma watan yana yana da tsalki yana da sutura yana da boyayye al'aura kuma ma'ana ya sanya sutura ga jiki ne kenan sannan haka kuma a zai yi kabbara sannan kuma kamar da yadda ya gabata dai to wannan shine sharuɗan na shi wanda yake mai karatun to shi yasa nan mallam yace a yace wasu jirtilatu lil qari'u wa qasid lil isma da isma yace in kana al qari'u salihan lil imamati amma to yanzu nan zai karanta mana shi kuma sharadi ne na shi wanda ka saurare shi kuma shi mai sauraren shi kuma mai asharadi ne na yin ita wannan sujada din ta tilawa to shine yace in kana alqari'u in mai karatun ya zamo amma salihan wanda ya cancanta ne lil imamati da limanci ma'ana kai mai saurare ba kowa ne in ka ji yana karatun alqur'ani ko kuma in kana saurare na karatun qur'ani zaka yi sujada gare shi ba a'a sai in wanda ya dace ya cancanta da limanci shi mutumin wanda yake karatu alkur'anin to sannan sai ce bi an kana zakaran sai ya zama kamar ya zama namiji misali an gane mutawaddi an kuma ya zama mai alwala gaira qasidin isma'in nasi ba yana mai nufin kuma jiyar da mutane husna qira'ati kyawun karatun shi ba to wannan shine in irin wanga ne wanda ya hada wannan gashin rudda to shine wanda zaka yi ma zaka yi su da in ka jiya na karatun qur'ani din an gane wato sai ya zama watan mai hankali namiji ne ba mace ba ma'ana kenan idan ka ji mace tana karatun alkurani idan mace ce kake saurari to in ka ta kawo ga wajen da ake yin sujada ba sai kai ba idan mace take yi ana cewa haka ko da hunsa mushkili ne wato wanda yake yana da al'auran maza da al'auran mata kuma kowace daga cikin su yana amfani da ita ma'ana yana yin bawali da ita ko yana yin al'ada da watan kuma farjin da mata duka da sai ya zama yana da al'ada yana da al'aura biyu da ta maza da mata yana da azzakari irin na maza kuma yana da farji irin na mata to shi yake ce mukhun sa mushkili to shi ma iri na in yana karatu alqur'ani kai kana saurare to in ya kawo ga aya sujada kai mai saurare nan ba za ka yi wannan sujada din ba an gane sannan kuma haka nan mahaukaci in ka ji mahaukaci yana karatu alqur'ani sai ya kawo inda aka yi wannan sujada din to ba za ka yi wannan sujada ba kuma ya zama mai arwalla ne in ya zama kajji mutum baya da arwalla duk da yake wasu suna ganin cewa ko da bai da alwala shi mai karatun kai mai saurari kana iya yin sujada inda kai kana da alwala din to amma wasu malamai kuma sun ce in dai shi mai karatun baya da alwala to kai mai saurari kai kuma ba za ka yi wannan sujada din ba sai in yana da alwala ne wallahu alam to wannan shine a sannan kuma ya zamo watan shi mai karatun alkur'anin ba don ɗaya kawai riya ne ya kai ba don ɗaya ya koya ma mutane su ji ya iya karatun kur'ani kuma yana da murya mai daɗi ba in ya zama don ɗaya haka nan da ya kai karatun alkur'anin to kai mai saurarin in ka ji yana karatun nashi ba sai ka yi wannan su jira ba kai ma wannan shi ne to sai yanzu kuma malam zai gaya mana wuraren da aka yi ita wannan sujada din saboda akwai wurare kibantattu waɗanda aka yi ita wannan sujada ta alkur'ani ta karatun alkur'ani din sai ya ce wa iddatu sajadati adadin yawan wurin yin sujada din shine wa iddatu sajadati adadin sujada allati yusjadu laha wannan da aka yin sujada gare ta to ihda asharata sajadatin sujada 11 ce wa hiya kuma ita wannan din ma adallati fin najmi banda wannan da a cikin suratul najmi ita ba a yin sujada gare ta wal inshiqaqi da kuma wadda ake cikin suratul inshiqaqi ita ma ba a yi mata sujada wal qalami da kuma wadda a cikin suratul qalam shi ma ba za a yi mata sujada ba wa thaniyatul hajji da kuma ta biyu a cikin suratul hajji shi ma ba a yin sujada gare ta a wato anan shi ma nan duka sai bai kawo wuraren ba sunan ya dafa da adadi kurum amma bai kawo mana surorin watan sunayen surorin da ake yin watan ita wannan sujada din ba a iyaka da ya gaya mana da kawai ga surorin da watan wurare guda ga adadin yawan su amma ba tare da ya ambaci wuraren ba saboda haka yana da kyau kuma ya zama a ce a ambaci watan surorin da kuma ayoyin don a san su domin surorin da kuma watan surorin da ake yin ita wannan sujada din gare ta to akwai wato wurare waɗanda ake yi gari su na farko dai daga cikin waɗannan wurare waɗanda aka yin ita wannan sujada ɗin ta tilawa ɗin shine wato a ya zamo na farko dai cikin sotul araf shine a ƙarshen sotul arafi daidai inda Allah maɗauki suke cewa wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna daidai wannan ayin ta suratul arafi aya ta 206 kenan a cikin suratul arafi to a nan wajen to nan ne ake yin ita wato ita wannan sujada din shi an na farko kenan daga cikin wuraren da ake yin ita wannan sujada din ta a ta tilawa din sannan kuma bayan wannan ne sai ta shi kuma shine idan aka zo shi ko a cikin suratul ra'd shi kuma daidai inda Allah ke faɗa wa zilaluhum bil gudu wal asali daidai wannan aya a cikin suratul ra'd shi kuma a aya shi ina jin tasha biyar shi kuma anan ne za a yi wannan sujada din kaga ta biyu kenan sannan sai wuri na uku shine a cikin suratul nahl daidai fadar Allah madaukakin sarki yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna a suratul nahl aya ta biyar kenan sannan haka nan a cikin suratul maryam shi ma za a yi suratul maryam daidai aya Allah madauki suke da ke cewa wa iza tutula alaihim ayatul rahmani kharbu sujjadan wa bukiya aya ta 58 kenan a cikin ita suratul maryam din sannan sai cikin suratul hajj shi ma a suratul hajj shine inda Allah yake faɗa wa man yuhinillahu fama lahu min mukrimin inna Allah yaf'alu ma yasha'u a cikin watan ita suratul hajj a daidai wannan aya din aya ta 18 kenan a cikin suratul hajj daidai nan ne aka yin wannan sujada ta tilawa din sannan wato kaga wato wannan kenan amma da yake wato shi cikin suratul hajjin da yake wuri biyu ne a wurin imamu shafi'i su wuri biyu aka yin sujada din an gane da ta farko din da waccan ta biyu din ta karshe to amma shi a malikiya to shi kuma wannan ta farko ita kadai aka yi waccan ta biyu din ba sai an yi ba daidai wannan aya da muka kanta yanzu kawai gare shi ne za a yi sannan a cikin suratul furqan shi ma ana yi wato shi ne cikin suratul furqan daidai inda Allah yake cewa anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wannan shine aya ta 60 a cikin suratul furqan shi ma za a yi sannan a cikin suratul namli shi ma za a yi sujada din shine daidai fada Allah madaukakin sarki Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim a daidai na wajen a cikin suratul namli aya ta 26 kenan to sai a yi wannan sujada din sannan haka kuma ana yi kuma a cikin watan suratu sa'ad suratu sa'ad a cikin suratu abun nan kai suratu sajidati suratu sajida shine daidai fadar Allah madaukakin sarki wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiruna daidai wannan aya ta 15 a cikin suratu sajida to shi ma nan wajen ana yin sujada din sannan sai a cikin suratu sa'ad shi ma daidai fadar Allah madaukakin sarki fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anaba shi ma a aya ta 24 a cikin sura sad shi ma daidai na wajen ana yin watan sallah ta ana yin wannan sujada ta tilawa din wasu kuma sun kace a daidai fadar lazul fawa husna ma'abin a cikin sura sad din ma'ana sabani ne na malamai wasu na ganin cewa daidai a fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anaba daidai nan za a yi sujada ko kuma lazul fawa husna ma'abin daidai nan wajen za a yi sujada din duka dai watan an kawo haka din wallahu da yalam a sannan kuma wato cewa wa husna ma'abin din da ne lazul fa husna ma'abin din wancan na farko shine mafi zama mashahuriyar magana cewa wancan inda muka faɗa na farko anan ne za a yi sujada din cewa fastaghfir rabbahu wa kharra raki'an wa ana faɗin ba sannan bayan wannan kuma ana yin wannan sujada har yanzu a cikin suratul fusilat daidai fadar Allah madaukakin sarki wato kaga wancan da muka faɗa na farko fasta gafar rabba huwa kan raki an wa'ana ba shine aya ta 24 a cikin wannan sura ta suratul sad din ko kuma wannan din da an kace lazul fa husnul shi kuma shine aya ta 25 to sannan ana yi a cikin watan suratul fusilat shine daidai fadar Allah madaukakin sarki a wanda Allah madaukakin sarki faɗa wasjudillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna a aya ta 37 kina a cikin wannan suratul fusilat din to wannan dai sune wurare waɗanda a malikiya ake yin ita wannan sujada ta tilawa din a malikiya to wannan shine abin da ake yi din to muna fatan kuma Allah ya muna jagora amma sai dai akwai malamai suna cewa watan kamar wajen yi din farko na ne nan ne zaka yi kabbala amma in ka dago wajen dagowa in kai wannan sujada din ba sai ka saki wata kabbala ba ko ba sai ka yi sallama ba an gane sannan kuma an ce kuma a yana yin wannan sujada din a koda cikin sallah ta farilla kamar yadda bayani ya gabata ko nafila duka zaka iya yi sannan kuma kamar mutum in ya karanta su irin bayan sallar asuba sai ka karanta alkur'ani in ka kawo inda aka sujada to in dai ba rana ta riga ta ta taho za ta fito ba to shi ma an yadda ba komai kana iya yin wannan sujada din ba komai a sannan kuma haka nan bayan sallar asar matukar dai ba rana ta yi ja ta fara wannan fatsin ba shi ma to shi ma ka karanta kana iya yin wannan sujada din babu laifi shi ma wallahu da ya'lam a wannan da shi ne kuma ina ganin kamata yayi mu bari sai mun sake dawowa sai mu tashi a farkon wannan babi da yake magana kan sallar janaza muna fatan inda muka yi daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya yafi muna Allah ya fahimtar da mu daidai bai mu ikon gyarawa alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan ku shi na addinin musulunci sunu Sheikh Ibrahim dan malam na Saragoda da Zamfara State Nigeria wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh